بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani
akwai kayan zan kai na ibar ko zan kai ni da nan bai fas Allah ya wanda Allah ya nufe mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiqhu a wannan masallaci da ake masallakabi da masallacin layin waziri ubangiji Allah ya ji kansu baki daya waɗanda muka rage muna rayuwa ubangiji Allah ya sa mu cika da imani wanda yau in ba na manta ba muna darasi na 18 a wannan zama ɗin ubangiji allah ya karɓa mana kuma yau muna tara ga watan safar in ba na manta ba ko yau muna tara ga watan safar wanda ya yi daidai da yau uku ga watan takwas miladiyan haihuwar annabi isa dan maryam in saha shekara ta 2025 wannan kuma muna watan biyu wadda shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai Allah ya karba mana ba mu da sauki kuma mun yi darasi a cikin wannan littafi in ba na manta ba darasin ya dan yawa muna shafi na arba'in shafi na arba'in a wannan littafi din mun yi farilla mun yi sunnoni na alwala sa'annan kuma mun zo muna mun yi mustahabbai na alwala duka sa'annan mun yi maganar tambihi da aka da mai littafi yayi in ba na manta ba wai jini takalilu asabi ya daihi wai ina ji ne za mu tashi haka ne ku ko kuma dai mu burge wurin ba ya ce wa ya jibu takalilu a sabi'il ya daihi wannan shi ne muka tashi wancan sati ko in ce ƙarshen da muka kai nan ya ce wajibi ne a wurin wanda yake mai alwala ya tsefe yatsunsa na hannu wa yustahabbu an so bi ma'ana ba wajibi ba kenan kuma fi asabi'ir rijlaini a yatsun kafa wa yajibu takalilu lihiyata alkafifa kuma wajibi ne ya tsefe gemu mai ɗan kaɗan fil wudu'i amma alwala dunar katifati banda mai yawa waya jibu takalilu ha ita ma mai yawan yana zama wajibi a tsefe amma fil gasali a wanka na janaba walau kanat katifatan ko da tana da yawa wannan wajibi ne sai an Allah ya ba mu sa'a ya'ani mai sharhin littafin yace annahu yajibu alal mutawaddi'i yadda sha'anin yake yana zama wajibi akan mai yin alwala an yi kallila a sabi a yadaihi ya tsefe yatsunsa na hannu ba'a ba ha bi ba'adin shashi da shashi liyata haƙaƙa wusulul ma'i don ya tabbatar da ruwa ya shiga wajen li hadisi ibnu abbas na hadisin dan abbas radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi kala yace idza tawadda'ata idan zaka yi alwala fakallil asabi'i yadaika ka tsefe yatsunka na hannu warjilaika da kafanka amma wannan hadisin bai gaya ma a wannan wajibi bane wannan mustahabbi ba wa annahu yustahabbu amma an so hazar takalili wannan tsatsefewan fi asabi'in rijilaini a yatsun kafa an so haka amma na hannukan an gama gaya ma shi wajibi ne liltisaƙi asabi'ihima fala haraja fi me fitarki mubalaga ya ce saboda haɗuwa da yatsun kafa suka yi amma babu laifi don ka bari baka kai makura wurin tsefe yatsun kafa ba wal mashhuru magana dai mafi rinjaye fiha a wurin nan mandubun tsefe yatsun kafan mandubi ne an so haka falihaza qala fi risala shi yasa mai risala ma yace wata kalilu atsayabu linnafsi tsefe yatsun kafa an so ne don ranka ya wadatu ruwa ya isa wajen Allah ya ba mu da sauki lita haƙuƙi bara'atin zimmati don ka kubuta daga barin zargin ruwa ya je ko bai je ba wale hadisi masurati masu, masuradin ko masura binu shaddadin ƙala ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga manzon Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya tawadda yana yin alwala fakallala asabi'a rijilaihi yana tsefe yatsunsa na kafa bi khinsarihi da ƙaramar yatsansa wannan amma kai ba ce ma wajibi bane sai ka tsefe da me da wannan sai ta ma wahalar tsefewa amma kai ka tsefe da wanda kaga za ka iya ai annabi annabi ne ko sallallahu alaihi wasallam ko kai annabi ne a to ka gani kaka ce to sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta kakamawa kanka wahala a a duk abin da yake wanda za ka iya shi za ka yi ai musulunci sauki ne da shi yayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi in an ce duk abin da yayi sai ka yi to lalle kuwa ba za zauna lafiya da kai ba saboda wani ba ma za ka iya ba ba ma za ka iya ba ah kai za ka kira bishiya ta zo ne ha to ka gani ashe ba zai yiwu ba Allah ya ba mu da sauki to kaga ana ma magana cewa ya tsefe da me da yatsan da wannan yatsa karama din nan wa annahu yajibu aidan sa'annan kuma ya bagga mafa da maganan tsefe yatsun hannu da maganan kafa ka gane na hannu wajibi na me na kafa an so haka wa annahu yana wajaba aidan har yanzu alal mutawaddi akan me yin alwala an yi kallila lihiyatahul kafifa da ya tsefe gashin gemunsa karama alkafifa ita ce wadda ana iya gane ana iya ganin fatan gemu a ƙasan gemu ɗin wa ammal kasifata amma me yawa imna ma ya kafika an yamsahaha bil ma'i kawai ya isar maka ka shafa shi da ruwa wa anna haza takalila wajibun fi gasali amma ka sani a jika shi da ruwa shi mai yawan ya zo daga me daga wanka janaba in dai wanka ne to sai ka jika shi amma tunda ba wanka bane wannan ka bi tsayin shi da me da ruwan da yake hannunka shine zai zama walau kanat kasifatan to komin komin yawan shi wannan kan sai an jika shi da ruwa amma a ina a wankan janaba la ta zaharu basharatu tahataha wanda kana gemunka ba hali ka gani karkashin fatan gemun to wajibi ne li hadisi waye ibnu abbas da hadisin dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da lalle annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi tawadda'a marratan marratan yana yin alwala daddaya daddaya kaga tunda ɗaya ne kuma ba lalle ashe ruwa ba zai shiga gemun ya jika shi da gaba Allah ya sa mun gane rawahu jama'a illa muslim yace rawahu jama'a in an ce jama'a akwai wayansu adadin sahabbai da suke yi sune ake cewa jama'a illa muslim sai dai muslim kawai Allah ya sa mun fahimta wal marratu wajiba yin wanki daya shine wajibi la tusilu la tusilu ma'a ila ma tahatal lihiya amma ai da wankewa ɗaya ruwa ba zai isa ƙarƙashin fata ba bi ma'ana ƙarƙashin gashin har ya zama taɓa fata ba ma'aka safati ha saboda yawanta wali annal ahadisal muttafaqa ala sihatiha kaga dukkan hadisan da suka zo akan ittifaqin shafan bi ma'ana ake ba wanke ta ba fi sifatul wudu'i alaihi salatu wassalam daga sufofin alwalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ji fi ha zikiru takalilu bai ambata cewa sai ka tsefe shi ba shi wannan mai yawa din fada'ifatun kama kala malikun radiyallahu anhu wa ammal ahadisu takalilu fada'ifatun ita wannan hadisi da aka yi magana cewa mai rauni kama kala malikun malik ya faɗa wa ahmad da ahmad wa abu khatim da abi khatim walakin na ha waradat min ɗariƙi sittata ashara riwaya ya zo a tsari ko riwaya na guda goma sha shida yufidu majmu'uha annal littakalili aslan ya ce in dai an ce gemu ne wanda ake tsefewa to shine wanda ake ganin fata a ƙarƙashinsa wanda ba a ganin fata a ƙarƙashinsa ba wajibi ba ne a tsefe shi a alwala amma wajibi ne a tsefe shi a wanka shine magana Allah ya sa mun gane wa dalilu wujubi takalilul lihiyati to wajibcin cewa amma tsefe gemun duka meye ne wajibcin amma tsefe gemun gaba daya fi jana fi janabatin to a wurin janaba walau kanat kasifatan to koda ya kasance yawansa ya kai yawa sai an wanke shi sai bi ma'ana an tsefe shi qauluhu alaihi salatu wassalam magana annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi inna tahata kulli sha'ari sha'aratin karkashin kowani gashi janabatan akwai janaba fagsilu sha'ara ku wanke gemu kaga gashi kowane gashi a ƙarƙashin sa akwai me akwai janaba to me za a yi aka ce a wanke shi wan me wan basharata ai ku isa har jikin fatar gemu rawahu abu dawuda wa tirmizi wa ibn maja to kaga wannan ƙarin bayani ne akan abin da muka wuce baya za mu shiga sabon me sabon babi ubangiji Allah ya bamu da sauki ya ce na waƙibul wudu'i ba an yi ma maganan farilla ba amma maganan sunna amma maganan mustahabbi amma ƙarin bayani akan tsefewa da tsefe yatsun hannu da tsefe gemu da tsefe yatsun kafa to yanzu sai ya ce ma abin da zai warware alwalan gaba ɗaya abin da zai me zai warware alwalan duka na waƙib warware abin da zai warware alwudu'i alwala qala sheikh rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari yace faslun rabewa na waƙibul wudu'i abubuwan da suke warware alwala a hadasun akwai hadati me ne hadasi abin da yake fita a jikinka wa asbabun akwai sababi fal ahadasu to abin da ake nufi da hadasi albaulu akwai fitsari wal ga'idu da bayan gida wal rihu da me da iska abin da ake nufi tusa kenan wal maziyu da maziyi wal wadiyu da wadiyi wayannan da suka in sun fito a jikin mutum to su ne me su ne hadafi wa amma sabab amma kaga sababi annawmu saqilu bacci amma mai nauyi wal igma'u da farfadiya ko kuma suma wasukuru da abin maye wal jununu da hauka wal qublatu da sumba bi ma'ana kiss da bature yake faɗa wa lamsul mar'ati da shafan mace in kasadar lazzata in kayi da niyan jin daɗi an waje da ha ko kuma ka samu jin daɗin baka yi niyya ba shine abin da ake nufi wa masu zakari bi batinil kaffi ko kuma shafan azzakari da cikin tafin hannu au bi batinil asabi'i ko da cikin tafin yatsu masaba malikiya ta raba da cikin hannu da cikin tafin hannu bi ma'ana shafan jikin azzakari da fatan hannu da fatan jikinta shi ne ake magana Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki ya'ani abinda mai sharhar littafi ya ce anna na waƙibul wudu'i lalle abubuwan da suke warware alwala ala ismaini an raba su kashi biyu al'ahadasu ya ce na ahadas sababi bi mana hadasi abinda yake fita daga jikinka wal asbabu da kuma sababi wa annal ahadatha lalle shi hadasi abin da yake fita a jikin mutum fahiya ma ya khuruju min al-mai ahadil makrijaini shine yake fita daga ɗayan mafitan nan guda biyu ala wajhi sihati a fiskan lafiya wal i'tiyadi da kuma al'adance misali lafiyayyen mutum ai ba za a same shi yana zaune fitsari na zubowa a jikinsa ba al'ada ma ba haka ba to wannan shine ake nufi albaulu ya ce fitsari walga'idu da bayan gida warrihu da iska walmaziyu da maziyi walwadiyu da wadiyi kamar yadda ya lissafa a cikin matanin walasbabu sababi kuma hiya igma'u suma ko farfadiya da bahaushe yake faɗa wasukuru da abun da zai ɗauke ma hankali wajunun da hauka wa jami'u ma yasturu wa yuzilul aqal da duk abin da zai rufe ko ya dauke hankali wa yugaddiha ay ya rufe ta baka gane ba wa kazalika qublatu haka ma sumba wa labsul mar'ati da shafan mace bi qasadil lazzati da niyan jin daɗi aw wujuduha ko kuma ya samu jin daɗin biduni qasdin ba tare da yayi niyya ba wa kazalika massu zakari bi batinil kaffi haka ma shafan azzakari da cikin tafin hannu aw bi batinil asabi'i ko da cikin tafin yatsu biduni ha'ilin ba tare da wani abu a kayi ba komin sauƙin bi mana komin laushin yadi da yake jiki inda akwai yadi to shi ke alasa mun gane wa ammal hadasu faƙaɗi ƙala tabaraka wa ta'ala kaga abin da yake fita a jikinka to Allah mai kowa mai komai ya ce auja a ahadun minkum minal ga'id ko kuma ɗayanku ya dawo daga ina minal ga'id daga bayan gida ga'id shine inda ake zagayawa din asalin sunan abun da ake yi a can kowanne yana da sunansa azara shine kashi baulu shine fitsari kaga abun da ake wannan an yi kinaya ne don mutum kar ya dinga faɗan abu ga tsauhakan nan shari'a tana da abin nan fi ayatul wudu'i a cikin ayan alawla suratul ma'ida ayan suratul ma'ida aya ta shida wal gha'idu kinayatu shikenan ma yace to an an ce gha'id kinaya ne an ƙaba ilhajati saboda wurin da ake biyan bukata min baulin na fitsari ne wa ga'idin ko bayan gida wa ma ila zalika mimma ya kharuju min ahadil makhrijaini da duk abun da yake fita daga ɗayan mafitan nan guda biyu wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadukum Allah baya karban sallan ɗayan ku iza ahadatha in har yayi hadasi hatta ya tawabba'a har sai yayi alwala yayi alwala yanzu yayi sallah misali ko kuma ma bai sallah ba sai iska ya fita ko ya fiti ko ya fitsari ko ya bayan gida ko wani abu makamancin wannan wanda aka lissafa yana fita daga ɗayan mafitan nan guda biyu to sai ya sake yin mai tsarki sai ya zo yayi alwala wanda ba a musu tsarki kuma kaman iska shi kuma sai a sake mai alwala alsa mun gane rawahu al-bukhari wa yaghsilu zakarahu zakarahu kullu min kurujil mazi yace to zai wanke azzakarinsa gaba daya dunal unsa yayi ni banda ƴaƴan marenansa ake nufi saboda fitan mazi meye ne maziyin ma meye ne shi maziyin sai yace maziyi wani ruwa ne wanda yake fita lokacin sha'awa tsohora ƙarama da tunani ko da kallo ko wani abu makamancin wannan ba da in'azi zakari bayan azzakari ya tashi ko wani abu makamancin wannan to sai wannan ruwan ya biyo baya to shine maziyi Allah ya ganar da mu li hadisi sayyidina ali sai ya ce game da hadisin sayyidina ali karramallahu wajhahu qala kuntu rajulan maz'an ce na kasance mutum ne mai yawan maziyi fas tahyaitu an as'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kunyan in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam li makami ibnatihi minni saboda na auri yarsa fa amartu sai na umurci miqdad fasa alahu sai na umurci miqdad da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin abin da nake nufi faqala ya gasilu zakarahu wa ya tawadda'u yace idan maziyi ya samu mutum yana da alwala to zai wanke azzakarinsa baki ɗaya sa'an nan ya sake alwala ɗin Allah ya sa mun gane ƙala rajulun min hadaral maut wani mutum ya zo daga hadaral maut yana tambaya wa yake tambaya sai ya ce mal hadasu ya aba huraira ya ce ya aba huraira meye ne hadasi ƙala sai abu huraira ya ce fusa'un au boraɗun ya ce fitan iska ƙarami ko babba akwai wanda ba za a ji ƙaranta ba a ko akwai wanda ba za a ji ƙara ba akwai kuma wanda za a ji ƙara ko to kuma sai duk abin da yake fita a mafitan nan guda biyu duk inda ya fita kowane ƙwaya ɗaya to shunan shahadasi na samun gane wannan al-bukhari wa muslim wannan saqilun yace bacci kuma mai nauyi min nawaqidul wudu'i yana ɗaya daga abin da yake warware alwala bi kilafil khafifa eh, kafifa ba- sabanin mai kadan bi ma'ana wanda shi kana jin mene bacci mai nauyi ne komin kankantansa yanzu misali kaddara kana masallaci ka zo ka zauna kana jira za a yi sallah Ka- kana dan zaune kai na fula kana zaune kawai ka dan yi haka da kanka kafin tsaftawa da bismillah kawai sai kaga har sahu ya zo ya tattar da kai ma baka sani ba to wannan baccin yayi nauyi amma duk baccin da baka kana jin mai zuwa kana jin mai tafiya to wannan duk tsayinsa ba mai nauyi bane sai aka ce yustahabbu shi wannan mai tsayin an so mutum ya sake alwala dan bai sake ba shikenan amma duk lokacin da ka ji ka daina jin abu to bacci yayi nauyi bacci yayi me bacci yayi nauyi yace na daya hadisu aliyu karramallahu wajhahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace al-ainu wika'ul sahi yace kaga ainun shine mutum yana gani kiri-kiri da idanunsa yana fadake kenan yana fadake yace to shi din wani mazugi ne na wan- mutum bai manta abu ba don mutum yana yin bacci ai shikenan zai tuno wani abu ne ba zai tuno wani abu ba faman nama sai ce to duk wanda ya bacci falyata wabba a to ya sake alwala rawahu ibnu maja wa abu dawuda me ake nufi shine ana nufin cewa duk in dai kana fadake baka yi bacci ba to alwalarka tana nan amma kana kana kwantawa ko kana zaunen ma sai kai baccin da ka daina jin abu to shikenan an- alwala ta yi me alwala ta warware haza linnaumi sakili wannan maganan ana yi da maganan bacci mai nauyi tsala ya yi tsayi au kasura ko ya yi kaɗan ba a maganar cewan tsayinsa ko rashin tsayinsa me ake nema cewan ya yi nauyi kawai in ya yi nauyi to shi kenan wa hadisin anas radiyallahu anhu hadisin anas allah ƙara masa yadda ƙala ya ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sabon annabi tsira da amincin allah ya ƙara tabbata a gare su- a gare shi yantazirunal isha'a suna sauraron lokacin sallan isha'a kirat har zuwa ƙarshe hatta takfiqa ru'usuhum har za ka ga kawunansu suna shine ya faɗi haka ehe taro kayin ko to har suna yin haka kasan maluma sun yi ta maganar cewa kowane sallah da ka ganta a yi ta farkon lokaci ita ce afdal amma banda isha isha na son ta ƙarshe me yasa ana yin ta sai bacci amma mu kuma ne ya ne mun yi yanzu za mu fita yi yanzu za mu fita sai ga e ga cika cikin haɗa sallah sun haɗu amma idan an haɗa sallah sai kuma ka samu mutum ya kai karfe ɗaya yana hira to ya za ku kuma ya za a kenan kuma dama an ce abin da zai hana ya zai sa ku ku yi hada sallan shine in an tafi dawo wanda yi wahala ko duhu ko tsananin ruwa ko ab- wanda abin da duk cika cikan da ya hada sallar ta yi amma fa sai ka hadan sai kuma je wai wani fa sai ya hada nan sai ya zo ya zauna a majalisa ga wata masallacin eh ana sallah ya ce amma mun yi sallah tun da zuwa yi ha to me dalilin hadawan me ne dalili Allah ya ganar da mu don abin da zai zama to shari'a to akwai abin da shari'a ta ajiye don shi in kuma baka bi shi ba to fa baka samu abin da ake nema ba eh sallan bata yi ba eh to a yanzu kan ai ni yau raka ja baki na ba yawwa sai ka same shi ka tambaye shi ya yake nufi a cikin cika cikin hada sallah kan me ne sai ya baka labari dalle tunda har yayi ya san akwai dokoki ai go yawwa shikenan wani a gonin wani limami can gurin shafkwana an ce ga ruwa fa ana ganin kamar ruwa zai zufa mun yi magariba za mu hada ne ya ce ba ya kace dan wake na ce a kai rayuwa kenan Allah ka bamu da sauki wasu saukin da ake samu to mutane kuma sai suna fakewa da shi kuma ba sa ibadan yadda ya kamata ya kamata ai kaza wani kawai fa bai san ma me dalili ba bai kawai ya gaji ya kamata ai mu hada ai eh shikenan wai ya kamata fa ya kamata kuma a shari'a mustahabi ne ya kamata ba mustahabi ne Allah ya bamu da sauki amma haka dai ake ta bugawa ibadan ne aksari ba a dauka da muhimmanci ba amma wanda ya dau addininsa da muhimmanci komai zai yi sai ya tambaya shi yasa mai hadari ba shi muke karantawa ba yace kar ka yadda ka aikata wani abu baka san me hukuncin Allah ciki ba saboda dole abin da kai nan za a tambaye ka komai fa sai an tambaye ka ne to yaushe za ka yi kuma abin da baka da ilimi a kai kuma shikenan ya za a yi da kai kenan sai shiru ba zai yiwu ba musamman lasiya ma sallah ai duk abin da za a yi kowane kwana da wani santa duk ka san me ne ita kawai saboda in ka kabarta to ka san me kake yi amma a zo ana ta kana ta alwala ma ana ta ba mun ana ce ma lum'a anan kana cewa kade mun kade mun lum'an za ka kade maka an samu dahuwa kenan ba to Allah ya sauke wannan musifa Allah ko wani wanda bai ma fi juma bai ga bai kawo ta biyu ba an yi sallah ya tashi zai kawo sallah kuma heba da ta kama shi shi daban ba da ta kama shi sai wanda yake gefen sa yana cewa assalamu alaikum yace to ai ba ta kama ka sai ya tashi ya tsaya kuma zai kawo badi na ce aiki ya jika to haka za a yi rayuwa a sallar idin nan sallar idin nan da ta wuce wani ya tafi da matarsa idi da matarsa ba ya tafi idi wai suka shimfida sallaya ɗaya wai suka jeru na yi dariya na ce to fa wai duk a rayuwar da ake a duniyan nan duba kasancewar matanka dai da kai da matanka ne shine za ku haɗa sahu a sallah Allah ka bamu da sauki to yanzu wannan ka tare shi wani ka'ida zai baka wani akwai wani ka'ida da zai baka ne tunda karama ma wannan ta sallah ya gagara ganewa ai sallah kan ba waje ba ko a ɗakin matarka za ka yi da matarka to ita tana baya kai kana gaba in kuma ya kama cewa akwai yaro ko kuma akwai wani mutum daban to ku biyun kuna gaba ita tana baya mata ko sun kai ɗari baya za ku mai da su ko kai kaɗai ne mai sallar kai kana gaba su suna ina suna baya amma rayuwa sai a hankali kuma bare yi wahala a ce ba za a samu hakan ba fa a za a samu saboda aksarin abin da muka fi ba wa mahimmanci shine tuwo kawai in hada 20 goma in kana neman bala'i da masifa to a taba masa naira shi 20 ka gani sai a duk garin nan za su taru sai ka bani kudi na ka gani amma kuma ga ibada nan wanda shi kullun tutiyar zafa aljanna ne Allah ya bamu aljanna ya ce amin kuma bai yi ibadan da za a sa shi aljanna ba amma amin kan zai faɗa da ke tana da sauƙi yayi amma aiki ba yana da wahala duk abinda za mu yi a ibada Allah ba mu ikon yi da ilimi di da ilimi shine mafi muhimmanci da wayansu ba za ka ga ana taba hallatsa da mutum kama hannu ko sakewa ko amin ko a bayyane ko menene ba me yasa ya san matsayin kowanne a shari'a kaga ya huta ya san matsayin kowanne ba zai wani daga hankali ba Allah ya sa mu gane wa amma wal hadisi ibnu abbas hadisin na Abbas radiyallahu anhu Allah ƙara masa yadda ƙala ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce laisa alaman nama sajidan wudu a hatta mai ya tsaji'a fa innahu idza tsaji'a istarkat mafasilahu yace baya kan mutumin da bai kwanta bacci ba abinda ake nufi shine bai shagala da baccin ba duk abin da ake yi yana ji amma duk wanda ya kwanta bi ma'ana ya kwantar da jikinsa to ai istakarrat mafasilahu to ai gaban kaman ya yada jikinsa ba bahaushe ya ce barin je in yi banza da jikina ina ka bahaushe yake faɗa to kaman haka yake nufi in dai mutum baccinsa ba wai yayi nauyi bane ya san me ake yi to babu alwala a gare shi amma idan har dai ko a tsaye ne baccinsa yayi nauyi to kamar ya kwanta ne amma mun fahimta Allah ya ganar da mu rawahu ahmad wa abu dawuda wa tirmizi wa amma zawalul aqali amma kaga gushewan hankali bil igma'i da farfadiya ko kuma suma wasukuru ko da abun maye wa junun ko da hauka fa huwa min nawaqidil wudu'i yana daga cikin abun da yake warware alwala li'anna istatarul lil aqali don me don abin da yake tsare hankali wal shu'uri kanaumin mutum ko jin bacci a saƙili mai nauyi bal abalaga minhu to ya kai makura wurin me wurin samun cewan hankali ya tafi wa ala haza ittifaq kalmatul ulama ito da wannan ne maluma suka yi ittifaqin cewa mutum baccin sa in komin kankantan sa in dai baya jin abu to an gama alwala ta kama shi alwala ta yi me alwala ta kama shi wa amma alqiblatu kaga sumba bahaushe yace kiss ko walamsul mar'ati ko shafan mace ma'a wujudin lazzati tare da samun jin dadi din bi qasdin da nufin haka au bi gairi kasdin ko ya samu jin daɗin ba tare da ya yi nufi ba min asbabi na ƙadil wudu'i yana daga cikin sababin warware alwala biduni me bidalil amri bil wudu'i don dalilin da aka yi na an yi umarni a yi alwala min massi zakari na mutum ya shafi azzakarinsa li'anna massi zakari don shafan azzakari yusiru shahawata yana motsa sha'awa wani lokaci to wannan shi yasa aka ce duk wanda ya shafi mai azzakarinsa yayi mai yayi alwala wal qawli ibnu umar dan umar ya ce radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kama jaa fi mai muwadda kamar yanda ya zo a cikin muwadda wa qublatul mar'ati kaga sumbar mace ima kamar mutum ya sumbanci matarsa wa jassahu bi yadihi ko ya rungume ta da hannunsa min mulamasati yana daga cikin shafa faman qabbala imra'atahu wanda ya sumbanci matarsa au jassaha ko ya rungume ta fa alaihi alwudu'i to zai saki alwala eh ka ce a annabi yayi sai ce ma to kai annabi ne inda kai ba annabi bane sai ka ce eh to zaka sake ba shikenan ba ba zan yi dogon magana ba dan kar ma an hada ni da wani magana wa qad qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki aula mastumun nisaa ko in kun shafi matayenku kaga ya gama ma magana ba zai ma je dogon magana ba suratul maida suratul maida aya ta shida wa man massa zakarahu bi batin kafi wanda ya shafe azzakarinsa da cikin tafin hannunsa aw bi batinil asabi ko da cikin tafin yatsu min asbabi naqdil wudu yana daga cikin sababin warware alwala li hadisi mawaye sirata bintu safwan radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi kala ya ce man massa zakarahu duk wanda ya shafi zakarinsa fala yusalli hatta ya tawabba kar yayi sallah har sai ya sake alwala in yana da alwala kenan ake nufi ba rawahu khamsatun wa malik wa shafi'i wa ghairihim waja'a kilafu fi massi zakari an fi massi mar'ati farjaha an samu ƙarin wa juna ilimi tsakanin maluma wurin mace ta shafi kan al'auranta, wakila wani maganan aka ce, in aldafat sai in ta sa ɗan yatsanta cikin farjinta to shine alwalarta ya warware. Fa alaiha wudu'u to akwai alwala, ayin za ta yi alwala. Wa illa in kuma bata sa ba fala ma'al haza kad bai warware mata alwala ba a wurin wayansu malamai. amma wayan suka ce idan dai ta shafi kayi alwalanta ya warware wayan suka ce a in ta damki al'auranta ne alwalanta ya warware wannan ta ce sai ta sa yatsa a cikin al'auranta shine alwalanta ya me ya warware ja fi hadisi an amr bin waye bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhum ayyuhuma ayyuma rajulun massa farjahu duk wani mutumin da ya taba al'auransa faliyata wadda to yi alwala wa ayyu mamra'atun kuma kowace mace masat farjaha ta shafi al'auranta faliyata wadda ta yi alwala kaga maganan yayi zo kenan Allah ya ganar da mu ya famu da sauki eh kin an ce rawahu kamsa a wannan yake tambaye malaman hadisi ai akwai aiki wai kamsa ni ma ga ya mu eh rawahu kamsa na saman ne ko na kasa eh rawahu kamsa wa malik wa shafi wa gairihim wa gairihim yawa to ka gan haka dan da haka Allah yibo Allah ka bamu da sauki wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadar yace wa man shakka fi hadasin duk wanda yayi kokonto a cikin hadasi wajaba alaihi alwudu to wajibi ne ya alwala illa an yakuna muwaswisan sai dai in daman asalin sa mai waswasi ne fala shay'a alaihi babu laifi a kansa mai waswasi shine wanda yanzu yayi abun fa amma ransa sai ya ce mar bai ba ya riga ya zama kawai haka wani mutum ya taba tambaya ya ce shi kullun shedan ya yaya ne yayi abu sai sai har a shiga sallah yana ta alwala abu ya gagara karewa wani ya ce masa abin da yake nufi shaidan ne yake tara bansa ko yana cikin sallah ya ji kaman bai yi abu ba ai kuma ya yi ya ce ya bari kawai maransa haka kuma dama an gaya maka ka bar wa ranka me ka bar wasu wasinka a cikin ranka kawai saboda in shaidan ne yake ma wulakanci shaidan ne Allah ka bamu da sauki wa yajibu gasalu zakar kullihi min almazi wajibi ne mutum ya wanke azzakarinsa gaba ɗaya saboda fitan mazi wala ya gasilul unsayaini ba zai wanke 'ya'yan marenansa ba wal maziyu abinda ake nufi da maziyu huwa ma'un wani ruwa ne kharijin inda shahawati sugura lokacin da sha'awa karama take tashi wa mutum shine yake samun wannan bi fikirin yace amma bi tafakkurin ko da tunani au mai nazarin ko kallo au gairihi ko makamancin wannan din albayan mai sharhin littafin yace ya'ani anna man shakka fi kaunihi muhaz muhadithan duk wanda yake kokwanton cewa bai kasance da alwala ba hadasan wani hadasi asgara hal huwa ala daharatin amla yace abin da yake nufi shine wani kokwanto karami cewa yanzu eh ina da tsarki ko ba ni da shi iya da me iya da tsarki ko babu au shakka fi daharatin ko yana tunanin cewa da nayi fitsari nayi tsarki ko kuma ina ina ina cikin sallah ne yanzu nayi alwala ko ban yi alwala ba ɗaya kenan ko kuma yanzu da nayi fitsari kan nayi tsarki ne ko ban yi ba wal hadasu ma'an aw fi shakkihi aw fi me sabiqihi ko kuma abun da ya rigayi wa'annan minhuma daga maganan da aka yi walam yakun mimman istankahahu shakkun amma fa wanda ake magana a kansan bai kasance shakka ta aure shi ba fa alaihi an ya tawabba'a to shi kan zai je alwala amma wanda shakka ta aure shi ba zai je alwala ba ba zai je alwala ba intiqalan mina shirki ay mina shakki don ya fit ya kubutar da kansa daga me daga shakka shi yasa aka ce je yi shi yasa aka ce je yi ya je yi ila yaqini a dawo da shi zuwa ga yaqini allazi bihi ne tubara'u zimmatuhu don a kubutar da shi daga zargin shi yaba shi yake zargin kansa aiko wa amma idza kana min maristan hakahu shakkun in amma yana cikin wanda kokonto ta aure shi wa kasarat wa, wa kasurat kuma ta yi masa yawa ta aure shi kuma ta yi yawa wasawi wasawais wa menene wasawisuhu fala shay'a alaihi ai waswasinsa to babu komai a kansa ba wani tsarki ba wani abin da zai zo yi ya sake alwala saboda mi shedan ne yake ta bibiyansa faqad qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce fi zalika fi fil ladhi yaqau lahu shakkun a gurin mutumin da shi ya cikin shakka koyaushe fi salatihi a sallarsa an yabani an yabaniya akan ya gina ala yaqinihi akan yaqininsa yanzu yana cikin sallah sai ya haɗu da matsala yanzu uku ne ko biyu ne ɗaya ne ko me to an ce ya gina akan me yaqini idza shakka ahadukum idan ɗayan ku yayi shakka fi salatihi a sallansa falam yudiri ai bai sani ba a ithnaini biyu yayi salla ya salla au salasan ko uku ne falyulqi shakka sai ya yadda wannan shakkan wal yabni ya gina ala yaqinihi akan yaqinin sa kawai saboda me saboda abinda ake nema yaqini duk abinda kake yi in ba yaqini to matsala ta same ka yanzu me ake bada ladansa shine abinda ka tabbatar da shi yanzu ga shi sallah ne aka ce biyu ne ko uku ne aka ce gina akan abin da kake da yaƙini a kansa kaga abin da kake da yaƙini a kansa fa ko da ba hakan ba ne amma kai yaƙinin ka kenan shi kenan yanzu mutumin da yake sallah liman ne aka ce subhanallah zai tashi an ce subhanallah zai zauna an ce subhanallah kawai sai ya gina kayansa akan yaƙinin sa ya kiya bi ta wurin su sai aka ce su su rabu da shi ya kawo kayansa ya cika daidai da daidai ai yaƙinin sa ne ya sallame kuma ba abin da zai yi su kuma da su suna yaƙinin cewa sallar ta cika ko kuma an makamacin haka su tura ɗaya cikin su ya sallame musu ko ya tura ɗaya cikin su ya cika musu sallah ba su kenan an huta ba duk sallah ta fara zama akwai hayaniya a cikin ta akwai tashin hankali kuma irin duniyar da muke cikin nan ai za a iya samun hakan ko kana cikin sallah kana liman sai ka tuna sallan asubahi an samu akasi baka yi ta ba kana cikin sallan la'asar kuma kai ka umarci al'umma sai ka tuna ba ka yi sallan asuba ba ta iya samun kubara ya ba akwai aiki ko babu taki ita to yanzu ya za a yi ne me za a yi kaga aiki ne babba ko Allah ka bamu da sauki ko kuma kana cikin sallah ne ka tuna cewa kayi sallan azhar dai kan kayi sallan la'asar amma kuma ashe sallan asubahi da kai baka yi alwala ba baka yi me ba baka yi alwala ba kai sallar gaba ɗaya lalle ka tuna haka kuma kuma ka limanci mutane to ya za a yi akwai aiki ko babu duwai nan a hakamin dole ka zamanto kana sani su to ma kaddara kai ba liman ba kai ne a ƙashin kanka hakan ya faru to ya za ka yi kaga mai ka ɗauko adadin ka karkaɗe sai ga ka samu sauƙi an yi ayyukoki ba a cikin littafin nan mai yawa Allah ya bamu da sauƙi ya mana mafita ta duniya yi ai ɗazu-ɗazun nan masan da abin ya faru ne wanda bai yi asuba ba ya li jagoranci limanci ya limancin al'umma a zahar la'asar sa'an nan kuma ya tuna bai yi asubahi ba eh kaga akwai aiki ai dai damuwa suna da yawa akan wannan tsarin ya ra'ayi eh su kan sallolin su tayi sallolin su tayi shine zai zo ya sake sallolin a dole sai yayi asuba din sai ya zahar sai ya la'asar din aka zo dinka doka sallah ubangiji Allah ya yafe mana wannan duniyan kan kada beta da fadi ai ba sallan wuni ma ya kamanta an kai wasa saboda matsalolin ta kai matsaloli duk wanda ya samu kansa haka eh to shi manta wata sallah yi in dai bata kai wuni guda ba bata kai salloli guda biyar ba to sai yayi me sai ya biya waccan din koda lokacin sallar da yake ciki zai me zai fita hayaniya yawa koda lokacin sallar da zaka yi da fita amma idan me ta kai na wuni guda to ita din kadai zaka rama ita kadai zaka rama ita kadai kawai zaka rama ita wanda kake da matsala da ita ita ne kadai za a rama ta kai me sallah biyar ta kai sallah nawa sallah biyar Allah ya ba mu ikon gyarawa wayannan ƙananan ƙananan abubuwan kuma wajibi ne mu dinga lura da su saboda su ne ibadan fa su ne ibadan na ina kuskuren ina alwala na manta kaza eh to me ne shi in dawo in gyara ina yin kaza na bar kaza in dawo in gyara su ne abubuwan da ya kamata duk yanzu fara'id da muka yi magana sunnoni da aka yi magana mustahabbai da aka yi magana da tambihi da aka yi wancan da karin meye magana ya wanke yatsu da sauran abubuwan nan da abubuwan da suke warware alwalan nan baki ɗaya ya kamata a ce a cikin kan mutum suna nan kamar yadda ya san cafanen gidansa in magi ya karu a nan ba ake can gwagwarmaya da mu akan maganan cewa ai baka kara ci kudin cafanen nan ba ka san magin yanzu ya koma ɗaya ishirin ka saba sai ya biyu goma ka zo ya koma ishirin akwai ƙarin kuɗi ko babu to ka ce wannan kana ta ja'in ja cewa ai ishirin nake bi ai goma nake barwa an ce to yanzu karuwa yayi to ya za ka yi ba za ka gane cewa waɗannan abu ba fa ƙara su ake ba su su suna nan ne kawai a hakan nan tun da aka yi su a hakan suke ai haddace su ba zai zama da kwai wahala ba wani lokaci abin da yake rinjaya mu shine sai ga abun wai dan kadan ne ko da an sa halitta biya masallaci ya ce ba alwala da yake koyarwa amma kuma bai iya ba saboda in yazo ya zauna yana alwalan sai ka ci kuskuren sa yafi abun nan amma wurin latanta kuɗi bai tsallake kowace sai ya sa ya yadda ka san ya ne yana ta kada ta karwai ɗaya ta haɗu da ɗaya amma a ibadarsa ba zai mata keke da keke ba saboda ita ai ba anan ake samun ladan ba ran da aka je wurin ladan kuma fa idan ya gada na kasu babu abin da zai gyara masa shi babu shi so kaga akwai damuwa ai gwanda asaran dukiyarka da me da ma kai asaran ibada to lalle idan la kowa ya san meye ne maratib din sa ne a wani tsari nake ne ni yadda na san rayuwar duniyar nan kan haka ne na sani ibadan nan yanzu wannan waya da muke shi alat din nan wani in kaga yanda yake juya wayar nan yana shiga wurare sai kai mamaki kaga kamar shi din aljani ne me yasa ya santa ai ba sanin ta ya jawo guri kaza ba sai ga mutum damuwa ta dame sai zo ya samu ya ce samuwa ne saboda me ya san inda za a shiga to kaga me ne to a ibadan kama ya zamanto duk inda za ka dosa a ibada da ya zamanto ka san me kake to za ka wanye da duniya lafiya kuma za ka yi mai rayuwa mai kyau amma duk inda abun ya zama kame-kame to akwai matsala wallahi rayuwar nan da muke ba wai tarin dukiya ko kuma karfi ko wani abu ne yake ba wa mutum kwanciyar hankali da natsuwa a ba shi ibadan da kake yin kasanta ne yasa sai ga komi a nitsa kake yi komi a nitsa kake la ƙara mana mafita la ba mu da sauki wa ƙala lillazi yukallilul hadasa yukayyilu ne yukayyilu wa ƙala lillazi yukayyilul hadasa aka ce wa wanda yake yukayyil shine wanda yake akwai wani abu akan hanya in kana tafiya a moto in ka can nesa sai ka hango kamar ruwa sai ka iso sai ka gama me ba ruwa bane to wanda yake samun haka a cikin me hadasi shine nayi ko ban yi ba wa huwa fi salati yana kuma cikin sallah wastaf hama rasul sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya fahimtar da abin da zaka yi ka'idan yana cewa ar-rajulu yukawwilu ilaihi me anhu ya littafin fadu ya kokoke ko ana gumme ne yajidu shay'an fi salati ne ina kiran to yajidu shay'an fi salati qala la yansarifu yace duk wanda yake samun wani kiyal me kiyal shine yanzu abun ya ga yayi ko bai yi ba yana cikin sallah sai yace la yansarifu kar ya sallame daga sallan hatta yasma'a sautan ko sai ya ji sauti yanzu mutum yana cikin sallah sai ya ji kamar iska ya fito mar kamar iska bai fito ko ya ji kamar fitsari ya gangaro ko ka bai gangaro ba amma mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kar ya ce assalamu alaikum ya fita daga sallah hatta yasma'a sautan har sai ya ji sautin fitan iskan aw ya jidu rihan ko kuma ya ji me ya ji gurin ya canja kala to lalle wannan sai me sai ya fita sai ya sake amma ba haka ba shedan ne yake mar wasa da wannan layin sai ya ga kaman ai abun ya zo ko kuma amma bai zo ba shedan fa bayi son ka, ka nitsu ne cikin ibada shi yasa mutum yana Allahu akbar kabbaran harama ba sai ka ji shedan ya zo ce mar ni ina ki dinka ne sai ga yana haka shi kadansa yana dan tabawa ko ka je ya ce mar ni ina wayanka ne sai ga ya taba gaba ya taba baya wai fa dole sai ya yagi nashi a cikin sallar ne sai ya yaga ne Allah ka ganar da mu kuma ranmu ba zai iya haƙuri wai don ka tuna ka ce ba za ka cire ba ba za ka taɓa ba ba ina sai ka ji kawai ina faƙadi amarahu sallallahu alaihi wasallam an ya baƙiya ala ya ƙinihi ya tsaya ya ya ƙini tsaharatihi annabi ya yi umarnin cewa ya tsaya akan ya ƙininsa wala yan sarifu ai kar ya fita mina salati daga sallah hatta me hatta ya ta yaƙana har sai ya tabbatar bil isabati akwai abin da ya same shi ablime bil isabatil hadasi wani abu ya same shi na hadasi wa tsurihi wa ɗuwiri ne wa ɗuwirihi ɗayyib sannan sai ya zamanto ya yarda abin da yake wannan zuciyar nashi na wannan kokwanto wa amma gasalu zakari kullihi amma maganar da aka yi na wanke azzakari duka min almazi saboda mazi fa huwa mimma amara min hadasi aliyu yana daga cikin umurnin da aka ba wa sayyidi ali karramallahu wajahahu hina amara bi miqdad lokacin da ya umurci miqdad an yas'ala akan yayi tambaya an nabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata gare shi faqala alaihi salatu wassalam annabi yace ya gasilu zakarahu wa yatawaddau ya wanke azzakarinsa duka sa'annan yayi alwala kaga kowanne da me da hujja shi yasa a tsarin tsarki baki daya tsarki guda biyar na namiji ne tsarki guda takwas na mace ne wajibi ne kowane kwaya ɗaya ka yi filla-filla da shi ka sanya za ka yi don ka tsarkaka in ko ba ka yi filla-filla da shi ba to za ka dinka ibada ba ta karɓu ba da mazi da fitsari da bayan gida da wadi da mani wannan su ne guda biyar akan wannan mace tana yin su duka akan wannan biyar ɗin sai ka ƙara da jinin haiba jinin nifasi jinin istihaba su ne guda uku to su ne na mace guda takwas na namiji guda nawa guda biyar wajibi ne in fitsari ne ya zo ka sanya ya fitsari yake yaya matsayinka a wurin fitsarin kuma akwai wanda fitsarinsa daban da na wani wani sai ya yi fitsarin ya tsaya fa ya, ya saltu da nasarun nan wasu maluman sun ce ba a ma saltu da nasarun ne me ne yake nufi a tatse kaɗan a kaɗe kaɗan kar ka yi da yawa shari'a ta hana in ma shari'a ba ta hana ban ka je gaba za ka gane Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu da sauƙi me fitsarin ka ka san in kai ya ƙare ya ƙare shikenan in ka zo da abin da za ka goge ka goge ka wanke atsayabu indal ulama an fi son haka amma in Allah ya sa abin da ka zo da shi na wanki na gogewan ne in gogewan kadai kai baka sa ruwa ba in haliyan zaka iya yin sallah da shi saboda kowanne zaman kansa yake yi amma ka goge ka wanke an fi son haka amma mun fahimta ka bambance maganan maluma da maganan me da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam in yau goge wanne shine kai dauka kai ka goge shi ya fita sai aka ce ka goge wutiran ai kwaya daya la ya kafi baya isarwa kwaya ɗaya ba dutsi ɗaya duk fitansa baya isarwa sai an yi uku biyu annabi ya ce wuce za ka yi magana annabi ne yasa za ka ƙara ɗaya kuma me yasa aka ce haka lime lita zula shak don ka gusar da shakka daga gare ka in kai uku ya fita tsaf to sai ka sa na hudu sai ka sa na biyar saboda me saboda shakka ya wuce wutirin nan da annabi ya faɗa umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne ababa to eh in ya fita ya ƙi ba komai shikenan ai abin da ake nema me tsarkaka kuma ka tsarkaka a ruwa ka saka ka wanke shikenan bayan gida kai an so cewan ka goge kafin ka sa ruwa amma ka wanke hannunka kafin ka isar da hannunka gurin najasa ka wanke ba a ce sai ka kwakulo na cikinka ba ba ba ce ba ai da sauran shi daman kai kuma ka sani za ka zauna babu ne a ciki ba zai yi ba ko sai ka sa hannunka a kayi kana mai sabbar ma kana zuba ruwa kana gogawa har sai ka tabbatar gurin ya fita tas sa'annan ka raba hannunka da jikin inda mafitar bayan gidan yake in ko matsala ta sa ka raba hannunka da wurin bayan gida bai kuma fita ba to hannunka sai ka sake wankewa dan najasa ne yanzu hannunka in ka wanke hannunka ka tabbatar yayi wannan sai ka mai da shi sannan ka ci gaba da zuba ruwa kuma da wankewa ba wai da hannun zaka ɗebo ruwa da hannun zaka wanke ba Allah ka ganar da mu in maziyi ne ya zo maziyi kuma an gaya ma me shi wani ruwa ne da yake fita a shawa karama maziyi ne ya zo aka ce wanke azzakarinka baki daya banda ƴaƴan marina duk inda ya taba a jikinka ka wanke shikenan wadiyi yadda ake tsarkin fitsari haka ake na wadiyi wadiyi mun faɗa tun wancan satin cewa ba wani abu bane wanda giris ɗin da yake du join ɗin kan nan shine lokacin fitansa to ta ina zai fita sai fitsari yaya yake yana zuwa ne akiril bauli ƙarshen fitsari yana nan mai kauri kuma shi ba maniyi bane amma ya fi maziyi kauri yana fita asarar bauli ƙarshen fitsari kaga in ya fara an ce aksari yara ba su cika yi ba daga arba'in dai haka haka saboda jiki ya fara nauyi gabubuwa sun fara sakewa Allah ka bamu da sauki tsarkin shi kamar mai kamar tsarkin fitsari ya ne tsarkin fitsari ila kan azzakari kada ake wankewa shi banda mai banda sandan azzakari na maziyi ne da shi sai me sai maniyi wannan in ya fita sai kayi wanka duka ba shi kenan ba sai dai fitan kala kala ne akwai wanda ya fita da jin daɗi wanda wanda ya fita da jin daɗi shi yake ma wanka wanda bai fitar da jin daɗi ba kamar fitsari za ka wanke saboda wahala ne ya fitar da shi akwai wanda ko mutum ya tsorata ko a tsala marmari ko a wanke shi da ruwan zafi to ana iya samun mazi ya fita mani ya fita direct a wurinsa to wa'annan ba sai an yi wanka ba saboda ba maganan jin daɗi a wurin fitan ya sa mun gane to mace da na wankan janaba da wankan jinin haiba ai ɗaya ne amma sai dai bambancin wa'annan wankan duka niyya yanzu mace da haibarta ya zo ya ɗauke jufu ta ga ya bushe ko kuma ƙasa bai ba ruwa na ƙarshe fari ya zo ya gama kenan ko sai me sai wanka a'a jinin yana ɗaɗɗaukewa yana yankewa ya dawo ya yanke ya dawo tsarkinta zai kasa mayaya ta saba kwana bakwai a cikin wata sai ya zo kwana biyu ya ɗauke to tun da ya ɗauke za ta yi wanka ta ci gaba da sallanta to ta ci gaba da sallah kwana ɗaya biyu kuma sai ya sake dawowa to sai aka ce mata wannan jinin tunda bai tsakanin ɗaukewa da dawowa bai kai kwana sha biyar ba to wannan cikon jininta ne na haiza damun wancan ta ce kwana biyu yanzu sai ta ce uku tsakanin da ya bata kwanakin ba ruwanta da shi wannan lokacin tsarki ne idan har ya kai kwana biyar misali amma ya dawo to sai ta ce me sai ta ce uku ita dai ba ruwanta da kwana takwas ne yanzu aka yi Allah sa mun gane wajibi a wurin namiji ya gane wannan wallahi ya karanta wa matarsa in ku ta dinka kwado to ya haɗu da matsala wadda ba ran da zai wanye akwai wani cuta da yake shiga jikin mutane ta wannan layi in har da sauran jini kuma ana saduwa to matsalar da zai shigo baya da magani ba likitan da yake da wannan magani me yasa saboda ai Allah ya faɗa qul huwa azan ka ce musu wannan cuta ne wa ya faɗa ba Allah ba to babu mai magani shi Allah shi yasa ya faɗa shi yasa aka ce a bar matan a wannan lokaci din amma babu laifi ku yi wani mu'amala wadda ba wai na saduwa ba wa babu laifin wannan Allah ya bamu da sauki to yanzu misali an gama mace kuma ta haihu haihuwar ta tsawon kwanakin da za ta yi mafi nisa sittuna yawmal kwana sittin ba wai irin arba'in wai sai shikenan arba'in sai ta kama sallah to in jini bai dauke ba fa dole sai ta jira mafi kwanakin yayi yawa shine kwana 60 idan kuma ya dauke ko da yau wulada yau ta haihu jini ya dauke shikenan an gama amma ta sani cewa in ya dawo kafin kwana 15 to cini- cikon jininta ne nan ma tsakanin daukewa da dawowa a wannan masaba din kwana 15 akwai mazabar da suka ce tara wani ce goma sha biyu ko sha hudu ne ina mantawa Allah ya bamu da sauki ya mana mafita to ta yi gama tsarki ta yi ita ma me za ta yi wanka istihaba shine jinin da ya wuce kwanakinsa tana yin kwana bakwai ne misali shari'a da yazo sai ya wuce sai ya wuce da ita jinin dama an shari'a ya yace mata zadar salasata anwa'in ta ayyaman anwa ayyamin ta ƙara kwanaki nawa uku akan kwanaki uku nan ta ƙara jini bai dauke ba sai ta ci gaba da sallanta to wankan da za ta yi na ɗaukewan wannan jinin daman ta yi wancan aiko wannan wankan shine na istihaban wannan na ƙari duk ran da ya ɗauke ta yi wanka ɗin shine ake nufi a wannan gurin Allah ka ganar da mu ka bamu da sauki to kaga me kaga guda uku sun karu wayannan kuma dole sai ka zama to mafasil tana da rarrabewa tana rabewa ita ma tana rabewa don in ya ɓaci ta rikice ita kai za ta tambaya to ya baka san kwanan tashin jinin matarka ba baka san karewarsa ba baka san yanzu ya yake ba kai baka sani ba zai yi ne to kaga dole ne akwai karatu kafin ma a yi auren in kuma ka ce kai baru ne tsabaragin soyayya ba ruwanka to za ka je ka haɗu da Allah eh da a tambaye ka dan da a tambaye ka Allah ka ganar da muka bamu da sauki a nan gaban kuma za mu tsaya in Allah da sai in Allah ya kai mu wani sati abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana a mizani abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ka bamu da sauki in akwai mai tambaya ɗaya ko biyu don naga kaman yawa ai daman naga kaman za a yi haka Allah ka bamu da sauki na'am eh tana yin kwana bakwai eh istihaba eh kwana bakwai take yi to sai ya wuce kwana bakwai abinda aka ce mata ta ƙara kwana uku zadar salasata ayyamin ta ƙara kwana nawa uku to sai ya zamanto ukun ma da aka ƙaran ya zo ya wuce to daga ukun za ta yi wanka ne daga wannan ƙarin ukun da ta yi za ta yi wanka ta ci gaba da sallanta sai neman mai magani ran da ya ɗauke wannan jinin shi wannan shine wankan istihaba kenan shine abin da yake yi amma ka gane a za ta yi sallah amma abin da ɗayyib abinda ake nufi shine ba za ta iya sallah biyu da tsarki ɗaya ba tsarki ɗaya ba abinda ake nufi tsarkin sai ta sake tsarki sa'an nan ta zo ta yi saboda jini yana zuwa kuma dan ya zo tana sallah ba wani abu Allah ya ganar da mu na'am na'am eh a alwala bata warware ba wanda ya taba al'auransa da alwala ai da tufa a jikinsa babu komai amma in ba da tufa ba ne to shine ake magana Allah ya ba mu da sauki na eh me abin nan me risala ya rubuta amma abin da ake nufi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka ji iskan ya fita duk kur jikin duyin da zai yi sai ka tabbatar da iska ya fita sa'an nan Allah ya sa mun gane Allah ya datar da mu ko wani to Na'am. Eh. A za a iya mana. Ai cika cikan hadawa in yayi a cika sallah a hada sallah. Shi yasa aka ce a kira sallah. Eh. Kuma kuna zaton ba zai tsaya ba in an tafi dawowa zai zama akwai aiki to za ku yi isha'i ta'jil sai ku dan zauna kaɗan sai ku sai a kira sallah a ciki me yasa za a kira sallah sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa a ciki saboda ku ne abun ya shafa amma mun gane wani ai shi abun bai shafe shi ba Allah ya bamu da sauki yasa mun gane na'am ba wai ka ba da hakuri ba
wai wasu sukan ce wai in ba a yi ɗauki niyya kafin a tada magariba ba Eh.
sai da aka yi magariba sannan sai aka zana aka ce amma ya kamata mu hada da isha wai niyyar bai yi dole sai ya fara an ɗauki niyya tun daga farko kafin mu fara kafin mu tada magariba eh dazu mun yi magana cewa sai a yi niyya za mu hada da sallan isha eh ai- ai- to ai mufasil ai akwai rabewa abinda babu niyya abinda ake neman niyyar ta zama sadaddiya abinda ba za a sallame ba yanzu kaga shafa'i da wutiri ai shafa'i daban wutiri daban amma sai a masaban na aka ce ba a so mutum yayi magana tsakanin shafa'i da wutiri ba ba a so ba kaga in yayi babu laifi kenan amma mun fahimta ka gane abin da nake nufi ni yanzu sallah dai gari ya dau duhu za ku yi mangari ba amma kuma kuna ganin isha'i kamar ba za ta kai ku ba ruwan nan zai sauko ko iska ko duhu ko laka mai yawa wahalun kasir laka mai yawa wanda in kun tafi duhu ne ba yadda za ku yi ku dawo to ana hada salloli saboda wayannan in an hada sallah kuma daman ba wai za ka tafi kuma sha- gida aka ce za ka tafi ina gida don ba fitowa kuma amma kuma duk abin da ya biyo baya irin namu na yanzu rayuwa to ka san dai me kake yi Allah ya ganar da mu ya samu fahimta amma ka gane na'am Haka kan wannan din ne wai su ba sa kiran sallah.
na'am o wansu ba sa kiran Ba sallah sa eh, to akwai eh, daidai ne haka ko kuma eh mut- sallan da ta yi amma daman ana kiran sallan ne saboda sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai kaɗai ne a jeji ka kwala kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani wanda ya ji kiran sallan ka zai maka shaida ranar gobe kiyama A wani hadisi kuma yace iya nisan ladan ka iya nisan wanda ya ji ka Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki wani yace to ashe yanzu mutane ladanan yanzu za su bi na da lada yace eh amma akwai niyya ai akwai niyya ko babu yawwa to shikenan Allah ya bamu da sauki abinda muka faɗa daidai Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure a ciki Allah ya yafe mana sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا